عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب يممت رسول الله طه المقدسة عن الند والأضداد أصلا مؤسسا رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا إنس في ذاك الزمان مؤنسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب تدور في الأطوار في كل هيكل وحتى بدا للناس كرما مقدسا وجاء بأمر الله يدعو مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب وجاء بأمر الله يدعو مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا هدى الله أقواما كفوه أجلة وضلل قوما قد خلوه ونمسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله آه، mun komo kan ah, karatun wannan littafi na diwani na maulanmu shehul islam alhaji ibrahimu inyasi alkaulahi a singali ah, inda muke yau hudu biyar kai ko watan ramadana hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar alhamdulillah na'am
حرف الياء na'am harafin ya
يممت رسول الله طه المقدسة عن الند والأضداد أصلا مؤسسا ولم شهul islam ya ce ya mamtu rasulallahi ya ce na nufi ma'aikin Allah taha wanda yake mai suna taha almuqaddasa abin tsarkakewa an niddi gabarin cini wal adadi da kuma kishiyoyi an gane na nufi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato wanda yake daha kuma wanda yake abin tsarkakewa ne ga barin wato kini me kini ka ce ga wani irin manzan Allah an gane ko ga wani yana da mukami irin na mukamin annabi shine kishiyar annabi a cikin komai to manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi da wato wata kishiya ko wani kini a cikin dukkanin halittar Allah duk wanda ka ganshi a cikin halittar Allah kowaye kowane ne kowaye har ka rage kowa yana da buƙatuwa zuwa ga manzon Allah amma manzon Allah shi kuma ba shi da buƙatuwa zuwa gare shi wannan mutumin kowane ne shi an gane to saboda haka shi ce na nufi annabi gabaki ɗaya na sallallahu alaihi wa sallama na'am
أصلا مؤسسا wanda yake asalan shine asalin komai kuma mu'assasa shine kamar tushen komai da tushe da foundation asali eh, sun hau tambaya nake foundation da kuma tushe sun hau to man- manzon Allah shine foundation din komai yawa aha رسول
wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wato jakadan Allah ne.
wa aslun nasi ma'un wajen dalun a lokacin da manzon Allah tun lokacin da yake jakadan Allah wa asalun nasi asalin mutane shine annabi Adamu kenan ko to tun a lokacin yana ma'un wajen dalun yana ruwa da yunku amma annabi annabin Allah ne shi kuma annabi Adamu sannan bai ma san kansa shi annabi Adamu bane ko ba annabi Adamu bane yana cikin yin ba a kwaba shi ba ɗauko ruwan an kwaba yimɓin kuma an yi adamin ba tukunna amma manzon Allah manzon Allah ne wa aslun nasi ma'un wa daldalu
fala in safi zaka zamani muannisa saboda haka a wannan lokacin bala'insa babu wani mutum fi zaka zamani a wannan zamani wanda yake mu'annisa mai ɗebe wani hasu ba shi ba kuwa
ta dawwara fil adwari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dawwara ya kewaya fil adwari a cikin wato gaibobin Allah
fi kulli haikalin ko kuma a cikin zamanin nuka fi kulli haikalin a cikin dukkanin babban ji ma'ana kowane zamani babu wani zamani da babu hasken manzon Allah a cikin zamanin an gane tun daga lokacin da Allah ya halitta hasken manzon Allah hasken manzon Allah ya zo shiga cikin jikin annabi Adamu daga jikin annabi Adamu cikin shi su ya shiga ana fahimta to kowane zamani akwai jikin annabin akwai jikin wani salihin bawa da Allah zai ajiyar wannan hasken shine fi kulli haikalin cikin dukkanin wani babban jiki shi hasken duk wanda Allah ya jefa hasken a cikin jikinka na manzon Allah ka baka ajiya an gane to a zamanin duka kai ne star baka maka har Allah yake masa kira da cewa bai taba ajiye shi a cikin wato wata karankarma wanda karankarma ba ta yin sujada ga Allah ba wata kallo baka fi sajidina duk inda annabi ya biyo to wajen zirin mutanen kirki ne zirin mutanen bayan Allah ne shi ne fi kulle haikalin har zuwa ne wa hatta badalin nas har sai da wannan hasken ya- ya bayyana wa- wa mutane ta hanyar sayyidi abdullahi mahaifin annabi Muha- muhammadu ta jikin sayyidatuna amina mahaifiyar da ta kawo duniya abinda wata uwa bata taba kawo duniya irinsa ba ka gane shine anan anan ya kamata wato idan an sami irin wannan wajen a dinga wani irin karatu wanda fiƙihu ne annabi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama mahaifinsa da sai da Abdullahi mahaifiyarsa sai da sana Amina ce su su biyun nan kuma dukkaninsu aure aka aka haife shi ita matarsa ce shi mijinta ne ana fahimta kuwa suka zo suka yi aure kuma suka haifi wannan sirrin an gane to yanzu wannan sirrin Allah ya ɗauki wannan sirrin ya ba wa mutanen da zai ƙona duk wanda ka gan shi a aljanna akwai silar ɗansu a cikin zuwanka aljanna su kuma ya zama zo da shi duniya kuma Allah ya rasa bai da saka musu da shi sai ɗauke su sai jefa su a cikin sai jefa su a cikin wuta wannan wani irin fikihu ne wani irin karatu ne wannan ai gwari ne wannan ko yanzu misali nake faɗa ɗan uwa kyautar ɗa Allah ya baka kyautar ɗa kyauta ya baka baiwa ce Allah ya maka ana fahimta ta kuwa Allah ya ɗauki kyautar mulki ya baka kyauta Allah ya baka ya ɗauki kyautar ilimi ya baka kyauta Allah ya baka Allah ya ɗauki kyautar annabta ya baka kyauta Allah ya baka ko wilaya ko kyautar wata baiwa to anya ku a duniya akwai wasu mutane da Allah ya yi wa kyauta kamar su an fahimce ni ba a ce Allah ya yi wani mutum wata kyauta akwai mutanen da Allah ya yi kyauta kamar Sidi Abdullahi da Sayyida Amina dan ka sanu wani hadisi an ce manzala sallama ya faɗa ya faɗa wani da da babana da babanka suna cikin wuta saboda gwarancin ka sai ka ce da sai da Abdullahi ake koman ingancin hadisin ya kai sai da Abdullahi inganci ne to kai ta shafa mu dai mun sani wato wa'annan bayin Allah wato waliyan Allah ne wanda ba ta yin waliyi a duniya ma irinsu ba kuma babu wani mutum kuɗibi ko gausi ko ma waye ni a waje na da yake su ban ce kai ba ni na'am wa hatta madalin nasi a sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana wa mutane karman yana shugaba muqaddasa abin sarkakewa
waja'a bi amrillahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waja'a yazo ya da'u yana kira bi amrillahi da bin umarnin Allah kuma mubashirin wa naziran yana mai yin bishara yana yin mai gargadi
shakuran yana mai yawan godewa Allah zakiran yana mai yawan ambatan Allah wa kuma muqaddisa bai tsarkake Allah
hadallahu aqwaman Allah subhanahu wata'ala ya shiryi wasu jama'a
qafau da suka bibiyi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ajillata kuma Allah ya girmama su
wa dallala qauman kuma Allah ya batar da wasu mutane qad qalau da suka ki Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa dan ya masa Allah ya shafe su ina misali
ala fadhkuri siddiqa sani habibina فقد أنفق الأموال عمر أنفسا وهرول إلى ذكر السراج ملازنا وذا عمر الفاروق من لم يوسوسا عليه صلاة الله ثم سلوا صلاة توجهنا إلى الجلال الدين وسلط بذي النورين عثمان مادحا فقد صدق الأموال في الله منفسا وهبي وزير البدر باب علومه علي أبي السبتين ليس مقلنسا عليه صلاة الله ثم سلوا صلاة توجهنا إلى الجلال الدين بجاه رسول الله واصحاب جملة فنفس كروبي نفس الكرب نفسا صلاة وتسليم عليه بقدره على آل والأصحاب ممن تقدسا عليه صلاة الله ثم سلوا صلاة توجهنا إلى الجلال الدين na'am
ألا فاذكر الصديق shine misali wa'inda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama su wasu kuma suka ki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shafe su to muka ce ina misali sai ce ala ma'ana na'am faskur siddiqa ka ambaci sai da na Abubakar as-siddiq yawan gaskiya
ثاني حبيبنا wannan sayyidina Abubakar dan shine nabiyin masoyi masoyin mu tsani habibina nabiyin masoyin mu ame a komai Allah ma da kansa yake masa sani sunaini yazo kuma shi lagari yazo kudu da sahibi la tahzan abubakar inna allaha ma'ana an gane to shine nabiyin annabi a komai nabiyin annabi a hijira nabiyin annabi a mutuwa ma yanzu suna tare nabiyin annabi ne a komai yana daga cikin wato wadda wanda ka san ko a mu nan wannan dan kuci ku bamu namu akwai mutumin da ka gan shi kawai zaka ga ranka ya faɗi kawai ka ji san yaranka wani a cikin wani matarsa ce da ya ganta sai ji sanyi wani wata masoyiyarsa ce eh ko ba gane ba ne masoyiyarsa ce da za ta ƙi yin waya sai hankali ya tashi ko kuma ta waya ta ta ɗaga ana gane ba to to ya ga taron ala sadaku da siddiqa to shi manzo Allah ga da kacin wanda idan ya ga sai na baka wato yana jin daɗi ko da wato council bikin aka yi inda sai na bakar ya bada shawara na abu- na maza Allah yake bi kuma ya ishe ka ishara ma'aiki ya auri ya auri ƴarsa uwar mu sai da Aisha haka ne kuma da za a ɗauki imanin mutanen duniya duka a ajiye a ɗauki imanin sai na bakar a ajiye yawan sai na bakar da manzan Allah sai sai yarin da yana kowa kuma shi kaɗai ne ke jan annabta ana gane kuwa shi kaɗai ke jan annabta ma'ana da watan ya sanar a kota jar Allah jira nake kace kai annabi ne yana faɗa ce na sallama maka babban mutum ne da kyau sai sadaka ina ba ku shawara a ku ku ku sa wa ƴaƴanku sunansa shama sai mi namu ya sa ya ya fi ƙasa ta farko ta sa Fadima ya ƙara haihuwa ta farko sa Fadima ya ƙara haihuwa ta farko sa Fadima ina jin sai da ya fi ƴaƴa kusan guda goma duk sunansa Fadima shi yana san Fadima ne yawa to sai ne wani hange na ce wata na baka na za a iya shigar da fitina gidanka kwatka na ko yawa na ce wata na za a shigar da fitina gidanka za a iya cewa kai ka gane ana haihuwa wani yaro sai sai ce ma an haifi yaro kaza ce sunan sa Abubakar kaga yanzu gashi bayana ina ce shekarun jiya matarsa suka fita daga daga takaba kuma Abubakar din yana nan ya kasa ya yi wayo yanzu ya kai kamar shekara sha- sha uku ai mun kare wancan layin ko da za ku kai Abubakar a gina kaga shi kenan kamar ba gwana me nake nufi nufi ba to sai haka ku shigar da sayyidina Abubakar cikin gidajen ku kar ku kar ku kar ku kar ku kar ku yi wasa babban mutum ne ya taimaki manzon Allah da komai ya taimaki manzon Allah da kuta komai shine ce ku ambaci sayyidina Abubakar wanda yake sani habibina nabi masoyinmu mhm faqad anfaqa al-amwala hakika sayyidina Abubakar ya ce da dukiyarsa
ammar anfusa kuma ya raya rayuka da yawa da kake ganin su na su Ammaru su Bilalu duk shi ya siye su ya yanta su da suna cikin kangin bauta to shi ya siya da kuɗin sa kuma ya yanta sai ce kun zama yaya Mhm.
wa harwil kai gaggawa ila dhikri siraj ya zuwa ambatan wanda ke fitila a cikin addinin musulunci malazina wanda ke mafakar mu wa za wanda nake nufi wannan fitilar umarul faruq shi da sai da Umaru al-Faruq
man lan wanda yuwaswasa bai taɓa yin wasu rasi ba a komai Eh, ba shi ɗan nake kawo wasu rasi ba to ba sa haɗa hanya ana a a kiɗa irin na ruwa haka na jima a gidan mahaifi sallallahu alaihi wasallam ana kiɗa sai sai gana bakar manzala salama yana kwance ya rufu da wani mafi mai albarka suna kiɗa a kusa da shi sai da na abakar ya sallama ya shigo sai fara faɗa a gidan annabi za ku kiɗa kuma yana jin ku sai yaya mai sun ya ce abakar ƙyaro su yau ibi ce Eh, yau ranar murna ce musafi sai da na Usman ya shigo shi ma ya yi faɗan. Manzo Allah sai dan daina kiɗa. Sai da na Umar ne shigo. Bai ce komai ba kawai shigo ya kiɗa ta kasi ba. Sai suka tattara ina suna da sai suka fita. Eh, eh, Wargi ma eh, wargi wuri shi ka samu. Eh, Ba wasa. Eh, Namiji ne. Da kyau. manzala sallama ce yayi mafarki sahabbansa da riguna wani iya ciki wani cibiya wani ta ɗan sako masa cinya yake kuma ya ga wani rigar tana jansa yana jan rigar a mafarki yace umar kai ne manzala ya fassara shi addinin ka ne yama yawa Eh, jarumi ne da kyau da manzala ji shuru sai yayi sai ga mara azo ne sai mu rubushi to ka ji inda kake shaka baya wajen wata kususiya ce Allah ya mata na'am
wasallif sannan ka ukunta bizin nuraini da ma'abocin haske guda biyu wanda usman ya- ya auri yar manzala sai salama ta ta ta ta fati aniza Ah, an ƙara ƙara masa da shi ne ake cewa zunurain ma'abocin haske guda biyu ya auri ƴaƴan ma- manzan Allah har manzan Allah ya ce masa da wata da mu ƙara maka Mhm.
usmana shi ne sai jana Usmanu madihan halin kasancewarka kana mai yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karka manta to ka sa da da sayyidina Usman
faqad baddala al-amwala hakika sayyidina a- a- kace faqad baddala al-amwala hakika sayyidina Usman ya daidaita dukiyarsa fillahi a cikin Allah munfisa yana mai mai tanafusi shi wato mai kuɗi ne daga cikin abin da Allah ya yi masa ya ba shi dukiya kuma dukiyar irin wanda ake so ya taɓa kawo wata hadiya za a je wani yaƙi ya je ta gaban mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah dinga ɗiba dirhamin da ya kawo sai koma da shi cikin abin tar haka sai ƙara ɗebowa sai koma da shi tar sai ya masa wani stafi ya ce Allah na yarda da shi kai ma ka yarda da shi Allah duk abin da zai yi a bayana kai taɓa imaninsa ya zama me masu mi mana ah
wahibbi eh ga kuma masoyina wazir al-badr shine wa- wato wazirin wata cikakke
babi ulumihi kuma kofar ilimin annabi an madinatul ilmi waliyin babuha
aliyin abi sibtain shine sai da na aliyu baban tagwai guda biyu sai da na hasanu da sai da na usmanu dole ka san su wasu yan zamani yanzu sai da su ce ya husain baya hasan bakai baka ji ko mai Has- ko mai- ko mai hasan din yayi sai da kullum ya Hussein ya Hussein a ya Hussein ya Hassan mun yi da dau magana ya Hussein ya Hussein dayan fa sa mana shi in baka sa shi ba mana tuhuma ka alaka a- ala gafarta mala ya Hussein ya Hassan ko shi ba jika annabi bane to abu subdai ne shi hada sai yayi a cikin soyayya ba argus tafiya yake ga- ga- gaba ɗaya kaf kada wani abin da ya maka daɗi a ranka kawai ka dinga ɗauko shi kana waɗo shi cikin mutane ya Husaini ya Hassan na'am
laysan muqallisa shi sai da na Ali shine baban tagwaye guda biyu kuma shine zakin abokan gaba wanda ake yi wa ake sa masa hular kwalkwalin yayi an gane wato ya iya komai ga sadaukantaka ga hikima ga jarumtaka na'am
bijahi rasulillahi wa sahabi jumlatan shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa da duk baya son sa wanda duk baya son si- sayyidina Ali munafiki ne kuma wanda baya son sa baya tare da ni da in dai ka ja ku kin sayyidina Ali a ranka to ka dan ka bata cikin ka gaskiya akwai matsala ka dage zuciyarka ta so shi kawai tilasta mata amma ba ta so kasan su kuma ko su ba ruwansa da da na Ali kullum za ka ji sun yi masallaci sun sa masa masallacin Abubakar Umaru Usmanu ba ba za ka taɓa ji an ce masallacin sai da na Ali ba to me yasa ko ba ka san su ba kai to mana su ma su ma mana ga musu su kudin ka sa masallacin sai da na Ali na'am
bidahi rasulillahi wa sahabi jumlatan Allah saboda albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa duka
fa nafis kurubi ka kawar da bakan ciki na nafisal karba ka kawar da bakin ciki na nafisa kawar ya ubangiji
salatun wa taslimun salatin Allah da gaisuwar Allah alaihi bi qadrihi ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallama gurgurdan kadarin annabi Muhammad a wajen Allah ma al ali Allah ka sa da alayen manzon Allah wal da ashabi sabon manzon Allah mimman taqaddasa dukkan wanda ya tsarkaka
harful kafi kafani humumi man kafa zulmata shirki wa baddada abdal al batalati shakki kafani jami' al hammi sirtu muharraran bi fakki rasulillahi qalbi min shirki عليه صلاة الله ثم تلاه ستنتقلنا إلى الشلال في إذا حل جيش الهم بدد شمله بنور يقين لا يريم فيا ملكي وأذكر بيتا قيل قبلي وإنه مقالي وحالي حالة الضيق والضيق عليه صلاة الله ثم تلاه ستنتقلنا إلى الشلال في وأذكر بيتا قيل قبلي وإنه مقالي وحالي حالة الضيق والضنك إذا كانت الأقدار من مالك الملك فسيان عندي ما يسر وما يبكي عليه صلاة الله ثم تلاه ستنتقلنا إلى الشلال في
na'am حرف الكاف harafin kaulasan kenan
كفاني همومي من كفى ظلمة الشرك aiki zaki ta kaulasan kaulasan me zaki ta kaulasan kace ne
كفاني همومي من كفى ظلمة الشرك na'am وبدد أبطال البطالة والشك Mhm. kafa man kafa zulmatar shirki wanda ya kawar mun da wato duhun nan na shirka an gane wa baddada badalal badalati wa shirki kuma ya daidaita sadaukan nan na banna wadda kokonto to kafani humumi shine ya kawar mun da dukkanin bakan ciki na gaba ɗaya kaf wane ne wannan wato shi zuwan annabi duniya zuwan annabi duniya ya fi ya fi ya fi alkhairi akan zuwan kowa duniya an gane zuwan annabi duniya sai sa shehu yake faɗa maka ya ce ba dan manzon Allah ba ni Ibrahimu ba zan taɓa yadda ga rayuwata ba bi lahazatin saboda ba a taɓa yin wani abu da yake da yaudara kamar duniya ba in dai yaudara kake nema kuru-kuru to babu da yake duniya yaudara idan ka ga tsohuwa ta so tukub tukub kai da tanka ba taɓa sa mata lalle ba idan ka ga tsoho ya taho tukub tukub iska ma kamar ta ture shi zaton ka bai taɓa yin garan taya ba ko gargare ya taɓa yi shi ne ansa yauwa amma yau gashi ba gargara ba wato shi ne gargara mai zai shi shi ake garawa shi ake garawa to sai haka babu abin da ya kai duniya yaudara yasa wani baiti na na na na dan duraidu yake ta indal jadide ne mustawla yafu ala jadida a hasan yahu dal bila inda kaga wato kaga yanzu ba kana gano ne yan kananin yaran ba kakannin wasu ne wata rana sai ka zo neman auren wata yarinya ce akwai akwai kakanta ƙwaho can za ka je ka gaishe shi daga za mu mu kuma yanzu na kagan sanan ana sanan ko dure mu ba a ji mu kuma mun tibi mun danna mun mun yi dogon ana gane na to wannan wato wannan duriyar a a ce ba a jin ɗure ka ina ka ɗura ka to nan inda za ka za a ɗura ka ko cikin kwalaba ce ko cikin rami ne da ka shirya gun ka san da sai ka je ko to shirya wajen wani abu ana fahimta ta to an shirya maka dama an ce ga abin da za ka yi in kai in kai wannan abin to za ka yi nasara inda inda za tura ka can gurin ramin nan wani abu da yake daga hankali wallahi da kai zabi daga hankali kowa sai shi ma daga mai hankali ka san abu ka an dauki mutum a cikin makara kawai an ja binne shan dawo kowa ya dinga tana wannan abu wani ne ka saka shi amma baka sa baka zaka tura maka sa a cika wajen a daddabe a sa suminti a kewaye gun har da maramaru bayan da can an jera masa wasu tukwane a tsakiya wata kofa da ɗan sha iska kai jo kure duniya masoyan sa ne zai ce nan rufana da wanda da wanda yake banka bashi da wanda kake bi bashi da wanda kake halala da wanda yake halalarka da wanda ta ganin ka isa da wanda ta ganin ba isa ba ga kana an binne ka an dawo kuma ba wanda za fasa a duniya ko abincin gidan ka ba za fasa ba awa uku kawai ƴaƴanka suna kuka ko za fara ta zuwa ya ci abinci ne a fara dawo da su hankalin su ma tukuna yin wasu kijiyan kai fa waye da kai ma abincin rana kun taɓa ganin wanda ta yi abincin rana to wala ba za ka yi ma ba kai ma menene abincin ranar ka da kai a duniya shi sa nake faɗa muku kullum ku saba da annabi in ka saba da shi to ka saba da garanti wani duhu wani bala'i wani kata'i wani sai an da ke ka ko sai an harare ka ko an tanaje su ko karaye ga mai gidan ka kun tuhu da shi ya ra'ayi da ko kare ya rike ana fahimta ta kuwa to wannan wannan hadarin da yake gaba gaban mu na inda za dura mu cikin ramin nan ai mata nabi matakka da kafi so wanda sai ta ka kera mata gida ka sa ta da masu gadinta da motar ta hawa da AC da komai tana kiran waya tana ta gas ya kare ina fa cikin duhu kana ya hakuri mai dialing in ta duba ta ga account din kuɗin mota da dan yi ta kira waya ta ce in fara kai in ka taba kuɗin nan yau da gobe da jibi san kare ka ce ba komai bara an sawa ne sa miki to wannan wannan da yake sa mata kuɗin baka saban kamar shine mijinta shi wannan wana ko mai gadin kama kai za ka fito ya ce salamu alaikum wani zai ka gada man sa kana sa tik tik wana kake kwana kai ne kuma wannan tik sai an kai ka furcin da nake baku labari yanzu an dawo ta gama duk wani kuke kuke na ta na ta kaba da komai dama tana kallon ba maki dan kunnan sai ya bude aka sheke burgita yan ramace ba maki ma ido ɗaya gare shi to wajen da aka manne din nan take so da ta gani billahi lazi aka dauka wasa nake kana ji ko ana ta ya da ai a ce a tura hajiya ce ana santa kaza akwai wanda su kuma suna nan shi malalaci ne ba zai tashi nema ba ba zai komai ba so yake sai ya samu farantawa da tsaban lalacewa an mutu amma mata kaya ta gane sai sai dai hayo mota irin sassaman din nan da dai kawai ya dinga giftawa kawai tana gani ya sa malamai su dukan kanta ajiya ya ce yayo shi take so sai zo ya kan dukke malamai abin da yake so aji sha sha sha shi ba shi so yake samu ba ya taimake ki marayu a na marayun zai kwashi ana ganewa to hajiya ba ruwanta da wannan mai gadi yanzu take so yace ai wata kaka ta ce ta ce ba zan aure ki ba yanzu mai gadi kakar ka eh ai ta ce sannan za zagaya jauran kakar ai mata ai bai sani ba ta ce ka je ka aure ta kai tana wulakanta ka kai alaji shi kuma wancan sai da ya ita to shine shirman duniya yasa za ga sufaye ba ruwansu da duniya waɗanda ita suke yi sai su kama Allah sama manzon Allah don gun ba a cin amana a nan wannan gidan ba a cin amana Allah kuna ganewa ku rike aha
kafani jami alhammi
wato Allah subhanahu wata'ala wato ya tsare ni daga ya ya ya tsare ni daga dukkanin bakan ciki
shirtu muharrara sai na zama abin yantawa
fakki saboda rasulillahi wakuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi kalbi wato ya kwato zuciya ta mina shirki daga shirka in dai ba za ka ga wani Allah ba to ka in
idza halla jayshul hammi yayin da wato a rindana ta bakin ciki ta sauka a cikin zuciyata baddada shamlahu sai wato Allah subhanahu wata'ala ya daidaita taruwarta
bi nuri da yaqinin wani haske na yaƙini la yarimu wanda wannan hasken baya gushewa fa ya ki mulki ta ya mamakin wannan al'amari
wa azkuru baitan ila qabli ina ambatan wani baiti wanda aka fa- wanda aka faɗe shi kafin ni wa innahu ni ma yanzu gashi na zo maqali ya zama faɗi na wa hali domin halin da Ibrahim yake ciki halata di hali ne na bakin ciki da damuwa
idan kanat al aqdaru Shine min baitin.
malikil mulki idan har wato wato idza kanat al-aqdaru in har kaddara ta kasance min malikil mulki daga Allah ne wanda kuma malakin komai
fasiyani indi ma ma yusirru yusirru da abin da zai faranta mun wa ma yubiki da abin da zai sa ni kuka fasiya ne indi sun da dai ta a wajen duk ɗaya ne in dai abin daga Allah yake to ko ya sa ni kuka ko ya sa ni ba- farin ciki in dai Allah ne ya turo shi ina farin ciki wannan wani imani ne fa Yawwa. ba namu bane a ina ai ba namu bane A- man faɗa ƙarya miki me yasa muke da faɗi dan kan mi kuka ko ba haka bane ba bana imanin su ne na manya na manya manya a kadabu mu abin da da samu mu farin ciki ne so ma yusur ma yusur na'am
Allah ya rasulallahi ya khaira mursalin سموت عن الأكوان فضلا من الملك ويسمو بكلمته فوق قرونه ولو قصدت أعماله قلة النسك عليه صلاة الله ثم تلوه صلاة تغشيها إلى الجلال رفعت إلى طه الأمين شكايتي ولم يلفظوا شكوى إليه فلم يشكي فقد كان يشكي للجمال وإنه لأشكى غزالا قد شكا كيفة الفتك عليه صلاة الله ثم تلوه صلاة تغشيها إلى الجلال وذا النون قد أشكاه من بعد يوسف وآبائه درا من الفتك والحتك وحاصل هذا القول إنك رحمة من الله مولى الخلق في البر والفلك عليه صلاة الله ثم تلوه صلاة تغشيها إلى الجلال فلم يخش عبد ما بقي فضياؤه ولم يخش أهل الحق كيد ذوي الإفك وأشكر ربا ألهم العبد رشده فأصغر أتباعي بريء من الشرك عليه صلاة الله ثم تلوه صلاة تغشيها إلى الجلال وذلك فضل الله فالعبد عاجز على وصل حق أو مجانبة الشك صلاة وتسليم على طه أحمد وآل وأصحاب صلاة على البنك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تغشنا إلى ذكر الدين
لا يا رسول الله na'am kace لا يا رسول الله يا خير مرسل ya ce na'am ya ma'aikin Allah ya fiyayyen manzannin Allah
سموت عن الأكوان ya rasulullahi ka ɗaukaka ka dukkanin kasantattu
فضلا من الملكي fadlan wato daga falala ce kawai minal maliki daga Allah wanda yake mamallakin kowa ba wani abu aka yi aka ce an tsara a'a Allah ne tsara kai ne kai ne kake kai ne a saman kowa kawai Allah ne tsara haka ba ce aka yi a'a sai an yi ibada iri kaza ka san wato akwai abin da yake da sharadi akwai abin da ba shi da sharadi to majority abin da ba shi da sharadin ya fi tsada wannan kira sharadin bai cika tsada ba sosai an gane sharadi a ce misali yanzu kamar a ce kamar tur- ah, turare mai sharadinsa turare mai sharadinsa mai sharadinsa babu shi ne kawai in baka saba mai ba komai ko to amma sai ka samu ɗan kwalaba ɗaya ƙata kuma cikin nan sai a ce dubu hamsin yanzu da naira dubu hamsin ruwa jar kano za ka siya Hmm? an gane ko to Allah ya so bawa sai ce kai wannan na maka ne ba shar'i na ba shar'in ya fi tsada to zalika fadlullahi kenan yutihi man yasha abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi fadlullahi ne kawai Allah ne ya ga dama a allantakarsa kawai yayi manzon Allah a haka an gane kuma ya tsara fa ba za a zo daga baya a ce ga wani wani annabin an yi wani sabo a'a yanzu ya an tashi daga waccan shari'ar yanzu wannan annabin a'a ya- ya fi manzon Allah Allah ya goge wannan a memory bank tun daga farko tsakiya tun daga tsakiya ƙarshe manzon Allah ne shi ne limamin mutanen farko shi ne yawan mutanen tsakiya shi ne yawan mutanen ƙarshe shi shi kaɗai ƙwal duk abin da ka gani wato martabar annabi ce akan abin ko menene haka kuma Allah ya tsara shine samauta an akwani ya rasulullah ka ɗaukaka kan dukkanin kasantattu kuma fadalan min al-burki fala shi daga Allah wanda yake mam- mamallakin komai aha
ويسمو بك المداح to saboda haka wanda yake yab- yabanka inda mutum ya ya zama yana yabanka to zai ɗaukaka ne da kai da wannan yaban da yake ɗau- da yake maka zai ɗaukaka
فوق قرونه saman alikunsa in in abokansa sun kai miliyan shida sani yawa shi ne in sun kai su miliyan abu abokansa in dai ba sa yaban annabi to kada kai ce shi yaban annabi kai da a sani wa yasmu bi kalamadahu fawqa qurunihi walau ko da shi wannan mai yaban annabin illatan nuski karancin ibada a surat a ama nuhu ya taƙaita aikinsa a cikin ba mujtahidi bane ka san mujtahidin mutum daban yake a cikin mutane ba shi mujtahidi wanda yake da da- da- da wato da kokarin addu'a ba a hada shi da kowa mai ibada in kana ibada a ce kai mujtahidi ne والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا wa inna allaha la malum musinina yi hadi ba abinda baya bayarwa wanda ya zama mujtahidi a cikin kokari to ba ba a ba a tarar da shi shi kuma to shine shi ya kawo misali da nan ko da shi wanda wanda yake yaban annabin ba mujtahidi bane saboda karfin ijtihadi amma ba ka ganewa fa yawwa hasan wato in ka ɗauki ita kalmar wato kamar ta yawan ambatan Allah ko menene ko duk inda za a am- Allah zai faɗi wani abu in ya kawo to in ya zo kan a kira shi Allah ba zai ce a kira shi kalilan ba sai da Allah ya ce ka kira ni da yawa wa zikurullaha kasiran ko a a wata sura ce ya ayyuhal- ya ayyuhal ladzina amanu idza nujiya lis salati min yawm al jum'ati fasau ila dhikrillahi wa dharul bayt ita ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza udiyat salatu fantashuru wabtagu min fadli wa zikrullaha ita ce to yau wa zikrullaha kaseeran ka gane to duk inda zaka ji ya- Allah zai ce kirani sai ce ce ce da yawa wanda yake ambatan Allah da yawa ba tanka bane bai taba zama sa ranka ba ya fi karfin kafashin kau sai da kai hakuri na kamar mutum ne mai yawan wanka dauda tana zama cikin sa ne to haka wanda ke ambatan Allah bakin ciki baya zama a tattare da shi kuma ba a kare shi ana fahimta saboda haka wannan gabar wannan musibar da ake ciki a Najeriya ba maganin ta sai sharhi har masu musu da da karbi suna faɗa ai isi gifari ko ba ku ji ba sun ce ai isi gifari am a koma ga Allah ai isi gifari har masu musu karbin ba masu cewa karbi bid'a ne sun ce ai isi gifari suka ce a ƙara ma da salati suka ce a ƙara da halala to dama kuma su salati ne masu masu zikirin Allah ne masu istighfari ne to ku tsayawa wannan bala'in da ya tunkaro ku ku tunkare shi ba ba bayan ake ja ba duk abin da ya tunkaro ka kar ka ja da baya in ka ja da baya zai bankaɗe ka ne ka tunkare shi kamar yaya kamar yaya kamar yaya ka zauna kana ba da labari wallahi sukari yayi tsada wallahi shinkafa baya kake ba baya kake ja da baya wallahi kaza kai tsara ba mu sanya zami ba jiya ma da karaka ta bin ta gidana waye ga maka ko ma da karaka ta bin ta gidan zai me yasa bai faɗa ba kai kai kafi kowa da aka ta bincin da kyar me yasa ka kwanta kai bacci na fi da raka no kai na fi da raka no kai an gane sannan istighfari nawa kai in salatin ne nawa kai in hayyala ce nawa kai ka zo kana cewa kana ta ihu wai baka da kuɗin kaza ba mai kuɗi wanda shi kana da kuɗi kare yake amma me yasa ake rayu- ake rayuwa tarbuna mala don haka a rike tarbi a yaƙi wannan abin yanzu aka ce ga wasu mutane nan sun zo nan Allah ya kiyaye ga sa kofar da wani muna kofar wasta da sai mu shiga da mu kukkulle kace sai mu shiga da mu kukkulle sai kula na kuke yi an shirya da ni mu fito ko mu ko su haka ne ko to kawai yanzu ga bala'i ya zo ko duk mu shiga da mu kukkulle mana tsada tsada a'a a ɗauki karfi a yaƙi abin ko ta koya ne ma Allah ta mana mafita ko su tafi ko su tsaya na'am
rafatu ila taha al-amin shikayat saboda haka na ɗaukaka kuka na zuwa ga ga annabi sallallahu alaihi wa sallama rafa'atu shikayat ila tsal amin na ɗaukaka kuka na zuwa ɗaha wanda yake amintaccen Allah
wa lam yulfazu shakwa ilayhi ba a taɓa samun wanda ya kai kuka zuwa ga manzon Allah ba a duniya tabbab fa lam yushki a ce Allah bai yi masa wani kuka ba ba taɓa ba inda ka kai kuka wajen manzon Allah to an yaye maka in kana cewa ƙarya ne ce ne gobe in mutu ka gani ya za yi Ka- ka je gun ka ce in mutu za ka rayu Mhm.
faqad kana yushki lil jimali
ba ma mutum ba ai an samu ɗauke kai kuka ga raƙumi ma ba ba ku kisa sa yi anan Mhm.
wa innahu la ashka gazalan kuma an samu kai kuka ma ta kai wa barewa ma ta kai wa annabi kuka kad shaka sifatal saboda fasi.
tsoron kisan killa ta kai wa annabi kuka kuma aka cece ta to ya kai mutum Aha.
wadan nuni haka na ma abocin kifi shi ma kad an- an annabi Yusuf dan matta
kad ashkahu shi ma da annabi ya gaya wa yace Allah ya yi mun dan dan masoyina na kan manzon Allah sai aka yaye masa
min ba'ad yusuf bayan annabi Yusuf Yusuf shi ma da ya faɗa rijiyar nan annabi ya kamun kafa da shi ya fito sannan shi kun kurku ma da annabi ya kamun kafa
wa aba'ihi da durran iyayen annabi Yusuf dukkanin su ka san shi dan annabi ne dan annabi dan annabi dukkanin su dukkanin wanda ka yi bala'in da dukkanin iyayen annabi Yusuf suka shiga da manzala suka kamun kafa
min al-fatk wal hatki saboda wa- wato tsoron ketawa da kuma halaka
wa hasil hadha al-qawli kai matabbaciyar wannan magana abin da nake so ga maka innaka rahmatun manzon Allah rahmar Allah ne hakika kai rahmar Allah ne kawai
min Allah maula al-khalq daga Allah wanda yake rahama ce daga Allah kuma Allah matubincin lamarin halitta fil barri a ƙasa wal fulki ko a cikin ruwa rahamar annabi yadda Allah yake Allah ruwa ne haka Allah waje ne ko Allah ruwa daban Allah waje daban to manzon Allah ma manzon Allah ruwa ne manzon Allah waje ne duk abin da wato baiwar annabi take bayuwa a doron ƙasa haka take bayuwa a cikin- cikin kogi haka kifi yake nema haka tana take nema wannan tsaku duk wannan duk dukkanin su ba wanda baya cin arzikin manz- manzon Allah shi ne wani mawaƙi yake cewa mun ci mun ci muna kan ci Matisa kamar ka ce ku, mun ci mun ci muna kan ci arziki mara yankewa arzikin manzon Allah malam Umar mai kullun kullun ne to kaji Aha.
falam yakhsha abdun ma baqita daya'ahu la ilaha illallah falam yakhsha abdu wai bawa ba zai taba jin tsoron komai ba bawa ba zai ji tsoron tozarta ba ma baƙita matakar annabi kana nan in dai tozarta ce annabi kana nan sai tozarta ɗaya kike yi kawai kuna gane kuwa to shine wannan fa wa- wasu makamai ake bamu sun yi daidai da zamanin nan da da- da- da muke ci kawai wasu ismai ne ga sanan ismul laila azam ga sanan waye ismul laila azam din manzon Allah ne sai ka kama shi kakkurum kafi karfin wannan musibar da ake ci a zamani matukar annabi na nan bawa ba zai taba jin ba zai taba jin tsoron tozarta ba domin ba ta zo ba
walam yakhsha ahlul haqqi kayda zawli iski saboda haka in dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana nan ahlul hajj mabuta gaskiya ba za su taba jin tsoron me kayda zawli iski wato kaidin ma'abuta kirkirar ƙarya ba
wa ashkuru rabban kai ina godewa Allah alhamal abda rushdahu wanda ya tunsawa bawansa shari'a
fa asdaru atba'i kaga kanin wanda yake bin Ibrahimu fariqun min ash-shirki batacce ne daga shirka inda kana bina yadda nake ba yadda kake ba shine inda kana bina yadda nake to ka kubuta daga daga shirka idan ka shirka ta same ka kana bina ne yadda kake shine kawai shi yasa nake buga misali da fai da shi Ibrahim da jirgi jirgi wanda ake hawa a tafi garuruwa jirgin sama da to kawai ai suna da dokoki ko ba shan giya ba kai ba shan taba kuma ba za ka fita daga cikin jir- jirgin ba in an shiga dole sai an tsaya ka sauka haka ne ko za a sa za ka za a sa za ka sa bel in za a tashi za ka sa bel in za a sauka kuma ba za ka je ka ce tu- direbar tuki ba kai kai da kai muridi ne shehin ka na san yana aiki to in ka zama haka a cikin ɗari tijjaniya za ka more ta amma in dai abin da shi yanka yake yi daban kamar da baka yadda direban jirgin ka bane kuma ba a shiga wani jirgin da kana cikin wannan jirgin kuma ba a haɗa direban da wani ko ba haka ake ake faɗa ba kuma ba a ziyarar wani jirgin da yake da kake in dai kana cikin wani jirgin ba za ka ziyarci wani jirgin da yake cikin gaskiya ba ka gane a haka ne kuma no smoking to in ka yadda da mutu shiga za mu kai ka har madina gaban annabi to shine to shine kawai amma abin da direba yake daban kai abin da kake yi daban ka iya fita ka zirce wani wani a mutuwa wani kai to yana suke mutuwa a hanya yi duk wanda zaka da rika shehu tijani dan uwa sai an ce maza in an shiga ba fita in an shiga ba a fita ba a haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa ba don wacce ɗariƙa ƙarya ba ce a a gaske ce amma ba za ka haɗa tijjaniya da wata ɗariƙa ba saboda me kamar da mace ba ta haɗa miji biyu idan an haihu ɗan waye to za ka wannan madadin da za ta samu madadin na waye na wata ɗariƙa ne ko na wannan ne shi ne magana ba a haɗa ɗariƙa da wata ɗariƙa ba a kuma ziyarar wani wali da niyyar madadi ka san madadi ka ziyarce shi dan ya kare ka da wani abu ba a yi sai dai ka ziyarce shi dan zatin Allah ta masa addu'a wannan an anyata shine magana zaka kula da sallah da yin tafi jama'a dan kenan zaka girmama iyayenka za ba ka zaka lazimin safa lazimin yamma zaka wazifa cikin yan uwa kuma ba a shan taba wannan su ɗan abin da ake faɗa a cikin ragowar aji ɗariƙa da aka ce ba a shan taba ita ce aka ce kake sallah ina jin duk shoran ɗari ba ɗariƙar suke da sharaɗin ka sha taba sai sai a ina ka samu kuma ka je ka sha giya ana gane ni kuwa ba fa a shan taba cikin ɗariƙar shehu da jami'a ba shan taba taba kawai wannan no smoking to wannan duka shi sai ka hada duka wannan ka zo ka ce duka wannan duk ƙarya ne ka ɗauko magowancin gidan ku ka ajiye mana kuma sai mu kalle ka kuma mai maka shuru saboda karkace mana mahajubi ka daɗe baka faɗa ba kai ne mahajubi yayi ba da samana
ذلك فضل الله wannan falala ce ta Allah
fal abdu ajizun shi ko bawa gajeri ne ala wasli haqqin akan ya sadar da gaskiya aw mujanabati ko kuma shakki ya nasa cewa kokonto
salatun saboda haka salatin Allah wa da taslimun gaisuwar Allah ala taha ahmadi tabbata akan aha mai suna Annabi Ahmadu wa alin da alayansa wa da ashabin sahabbansa salatin alal bunki wannan sal- salatin a ta yi a bisa asalin salatin
alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara sutura